والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تاجي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan ƙasa kamar yadda jiya in ba ku manta ba annabi Musa yana kawo wa Fir'auna hujja akan ainihin Allahn da ya halicci ƙasa sai Allah ya karba ya ce kuma fa akhrajna bihi azwajan muka fitar da ainihin dangogi kala-kala na tsirrai mabambanta a cikin ƙasa ya ce kuluwar a wani amakon ku ci kuma ku kiwata ainihin dabbobinku to duk dai ƙarshe Allah ya ce min haka laƙanakum ita wannan ƙasar da ita muka halice ku kaga baban mu Adamu da ƙasa aka halice shi sannan kowane ɗan Adam asali ainihin ruwan maniyin da aka halice shi abincin da mahaifin shi da mahaifiyar shi suka ci ai a ƙasa wannan abincin ya tsiro duk dai abin ya tafi ya tafi ƙasa ɗin zai komawa wa fiha nu'idukum kuma Allah madaukakin zargi yace kuma ƙasar nan da kuke gani ciki za mu mai da ku kowa idan ya mutu ƙarshe ƙasa ɗin zai koma ya je ya zamo ainihin asalinsa ƙasa wa min ha nukhrijukum taratan ukra kuma Allah yace daga ƙasa ɗin ne za mu fidda ku taratan ukra wani mara daban nan gaba lokacin da aka zo tashin kiyama inda aka binne mutanen nan a nan kuma duk Allah zai sake fidda su a cikin ainihin wannan ƙasa din walaqad araynahu ayatina kulliha kullaha Allah madaukakin sarki ce walaqad araynahu haƙiƙa mun nuna wa fir'auna da mutanen shi ayatina ayoyin mu kullaha dukkan ayoyi guda tara nan wato kullu anan yana nufin ainihin kulliya na wa'annan ayoyi taran Allah yana cewa mun ba wa annabi Musa tis'a ayatin bayyinatin ba to wayannan ayoyin gaba daya ba wanda ba nuna wa Fir'auna da mutanen shi ba amma gaba daya fa kazzaba Fir'auna da mutanen shi suka ƙaryata wannan ayoyin wa aba yaki ya kadaita Allah dalilin wayannan ayoyin kaga nan je ga manyan ayoyi guda biyu su ne ainihin sanda da zai sake ya zama macijiya ko sannan kuma ga hannu da zai saka ya fitar yana kyalli sannan ga wayancan mujizo wayancan ainihin ayoyi na mujiza menene farsan lale mu dufana wal jarada wal kumbala wadda fatiya waddama kaga biyar can kuma ga ainihin sinin na wayannan shekarun da yayi din sannan kuma da ainihin su ne in ka hada zai zama ainihin mujizozi guda tara to wayannan mujizozin gaba daya kullum amene yake cewa a duk lokacin da aka zo musu da aya sai su roƙi Annabi Musa ya Musa dole na rabbaka yawwa Allah ya yaye mana ka ku roƙa mana Allah Allah ya yaye mana in ya yaye mana zamu musulunta ana yayewa kuma sai su koma ainihin ruwa haka aka yi tayi aka yi tayi har wayannan ayoyi guda taran gaba ɗaya Allah ya nuna musu amma gaba ɗaya suka ki musulunta Fir'aun ya ƙaryata da shi da jama'an shi wa aba kuma ya ki yayi tauhidi ya musulunta قال أجئتنا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى haka ne? To, ƙarshe ne lokacin da annabi Musa ya zo mar da wayannan mujizojin ya ce, "Awaloji fi ƙarshe in mubin, ko da na zo maka da wani abu bayanan ne, Firawun ya ce fati bi ayin kunta mina sadiqin kawo abin da ka zo da shi dan kana da gaskiya shi kenan sai ya saki ainihin sandarsa yana sakan sandan fa iza yi subanu biyu sai gashi ya zama babban kumurci ya ci cinye abin da yake wajen yayi kan Firawun shi ma da kire sha karshe sai Firawun ya ce to ai mun gano sihiri ka zo mana da shi shine yace kana ajitana litukhrijana min ardina bi sirrika ya Musa ya ce ya Musa yanzu ka samu wani siri ne ka zo mana dan ka fidda mu minar gina daga ainihin kasan mu bisirika da wannan sirin naka ya Musa ya kai annabi ya kai Musa mana wannan abin da ka zo da shi sihiri ne kawai ka zo ne ka fidda mu daga kasan mu ka kwace mana kasa mulki ya dawo hannunka mun gane saboda haka falanati annaka bisirin misirgi tunda dai harkar tasiri ce yace to mu ma za mu zo maka da siri kwatankwacin irin wannan sirin da ka zo da shi dan da dama ai duk mutumin da ya zo da wani abu kuma sai ku kana ku a kara a gani in an kara mai yiwa na ku ya fina shi Firawuna yace tunda dai harkar tasiri ce mu ma za mu zo maka da siri kwatankwacin irin naka saboda haka yanzu abin da za a yi Firawuna yake cewa Annabi Musa faja albainana wa bainaka mau'idan yanzu abin da za a yi ka sanya mana alkawari tsakaninmu da kai alkawarin guri da alkawarin lokaci da alkawarin zamani ma'ana ka gaya mana lokacin da za a zo a haɗu da masu sirinmu da kai da kuma gurin da za a zo a haɗu da kuma ranar da za a zo a haɗu saboda kar mu saba ya zama an zo an haɗu a tabbatar da waya mai gaskiya tsakaninmu da kai shine fashi albaina na ubainaka mau'idan ka sanya alkawari ma'alkawarta tsakaninmu da kai wanda kuma lokacin ka saka lanu kulibuhu nanu wala anta da mu da kai gaba ɗaya a sa lokacin da ba za mu saba ba sannan kuma gurin da za a zaba makanan siwa a zabi guri madaidaici wanda ba zai gagari kowa a cikin mu ba yanzu misali kamar garin nan idan aka ce wani guri ne inda kowaye aka ce je ba zai ba zai ba zai walar da shi ba ka ga an ce faso bi zai kowa zai iya zuwa dan kowane unguwa ya taso nan center ne shine makanan siwa yawwa ka sa mana lokaci kuma ka sa mana guri gurin kuma ya zama guri madaidaici wanda ba zai gagari kowa a cikin bangaren da ainihin za su zo ba
قال موعدكم يوم الزينة وأن يهشر الناس ضحى وأن يهشر الناس دها وأن يهشر الناس ضحى قال النبي موسى yace abu mai sauki mau'idukum yawmuz zinati alƙawarin mu da ku shine ranan idi ranan ado wato a Masar a wannan zamanin a shekara akwai ranar da ake wannan ranar idi ne wanda kowa da kowa da na ƙauye da na gari da waye gaba ɗaya ana ado a zo a haɗu kaga ya fi sauƙi ya ce ranar ado ɗin shine ranar da ainihin zai zama alkawari tsakanina da ku sannan wani lokaci ya ce wa an yi shirin nasu duwa mutane su taru lokacin hantsi kamar yanzu misali a ce karfe goma da safe ka ganin ko ina ya shigo kuma ba wanda zai ce dare ya mar zai tafi gida an ce da yamma wani ya tafi gida an ce da sassafe wani bai fito ba to amma da hantsi ka kowa ya fito ko yanzu ma ana so ai abu ba sai ka ji ana cewa daga karfe goma na safe ba goma na safe a ina sai a ce a zuwa sports center ko a zuwa guri kaza gurin da ya zama dai shine ainihin center kaga lokaci yayi gurin da aka zaba yayi ranar ma ta yi rana ce wanda kowa da kowa zai zo halarta shine wa an yi sharan nasu duwa mutane su taru lokacin hantsi sai a zo a kara فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى shikenan fir'aun ya yarda da wannan ra'ayin annabi Musa wata walla fir'aun fir'aun ya juya ya bada baya ya ce to shikenan a tafi a je a haɗu a wannan ranar Fir'auna yana tafiya fa jama'a kai da wuya je ta tattaro ainihin dukkan makircin shi masu siri dama da aka zo Annabi Musa yayi wannan Fir'auna ya tara mala'un shi yace to yanzu ya kuke gani suka ce ai muna ganin wannan sihiri ne to tunda sihiri ne ya za a yi suka ce kawai a yi shela a tattaro ma masu sihiri na gari gaba daya kaga dai shi ai mutum ɗaya ne in an bar taron dangi bai isa da su ba aka je aka tattaro manyan masu siri wanda aka sani wajen mutum saba'in da biyu wanda kowanne jigo ne a siri a bangaren shi an ce lokacin da suka gama taruwa akwai shugaban su ɗin shi ya tsufa ba zai iya zuwa ba ya tara su ya ce to abin da zan gaya muku in kun je an ce yana da sanda kuma an ce ya saki sandar tana zama macijiya kuma sandar tana cinye duk abin da yake gurin ya ce to amma idan ya saki sandar ta cinye abin da yake gurin gaba ɗaya an ce zai kama ta koma sanda ya ce to in ya kama ta koma sandan ku kula da kundin in kundin ya tashi to siri ne amma kuka ya koma itacen shi sanda to ba siri bane ku kiyaye shi dama ya ba su wannan target din sai riki yawwa shi kenan fajama kai da wu fir'auna ya je ta taro ainihin masu sirin shi da makirci da ta hanyar da za a bi gaba daya sannan ranar da ta yi sun ma'ata sannan fir'auna da jama'a sa duk suka zo aka taru a wannan filin shi ma annabi musa ya zo su ma suka zo aka zo aka taru lokacin da aka taru su masu siri da suka zo suka ce to amma fa akwai magana me maganan suka ce fir'auna wannan aikin da za mu yi kawai aiki ne za mu yi na umarnin ainihin shugaba ya sa mu aiki ko kuma a'a za a biya mu yake tab ai biyan da za mu kuma ba wai lada kuɗi za a ba ku ba za mu yi da ku kuma makusanta ne ministoci na majalisa daga sun samu ainihin jayar da suka ce to shi kenan bismillah sai aka fuskanci annabi Musa قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسكتكم بعذاب وقد خاب من افترى lokacin da suka zo aka shirya firawuna ya ce bismillah ku dai ku yi kokari ku yi wini idan kuka samu galaba za ku zamo makusanta shikenan sai suka zo suna zuwa annabi Musa dama shi annabin Allah ne mursali ne Allah ya aiko shi ne wa'azi ba kafin a fara shi annabi Musa ya gabatar musu da mukaddima na wa'azi tare da Musa annabi Musa ya ce musu to amma fa ku tsaya wailakum kai can ku ina muku gargadi da azaba daga Allah la taftaru ala Allah kaziba kar ku yi kiran ƙarya ga Allah ni nawa mu'jiza ne in kun san naku ƙarya ne kar ku yadda ku ce za ku ja da mu'jizan da Allah ya aiko kar ku yi wa Allah ƙarya fa yushita kun bi azab sai Allah ya halakar da ku da azaba in kuka tabbata akan wannan ainihin shirka na ƙarya wa qad khaba man iftara annabi Musa ce kuma hakika fa man iftara duk wanda ya kirkiri ƙarya danganta wa ubangiji khaba zai tabe ne ba zai samu rabanta ba to yana musu wannan wa'azin fatana za uku fatana za amrahum bainahum wa asarru najwa fatana za su kansu sai suka fara jayayyan amrahum al'amarin su din bainahum tsakanin su suka koma gefe amma ba wanda ya sa abin da suke wa asarru najwa suka koye ganawan suka koma suna cewa to yanzu wannan abin ya zai anya wannan mutumin kaza suka je suna tattaunawa to ga irin tattaunawan suka ce me قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم أن يخرجاكم من أرضكم بسهرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا da suka gama ganawa suka magana na ƙarshe suka ce wa kawunansu inna hazani wa'annan mutanen guda biyu annabi Musa da Haruna kenan mu muna ganin da sahirani masu siri ne guda biyu yuridani suke nufin an yi kurijakum su fidda ku min ardikum daga ƙasar ku bisiri ma da ainihin sirin su da suka zo da shi sannan ƙarshe wa ya zaba su tafi bi ɗariƙatikun musula da wannan tafarkin naku ainihin maɗaukaki wannan ainihin hanyar da kuke kai ɗin nan suke so su kawar da ku su tafiyar da ku su kore ku a garin nan su mallake gari ya zama nasu saboda haka yanzu ya za yi فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد خاب من وقد أفلح اليوم اليوم من استعلى suka ce to amma yanzu abin da zamu yi yadda zamu yi winin akan shi fa ajmi'u kaidakum yace ku tattaro makirkin ku ai kowa ya zo da irin nakirin ko suka ce ku tattaro gaba daya idan aka zo ba wai ɗaya bayan ɗaya za a yi ba sun matu saffa ku zo a sahu gaba ɗaya kawai a juya mar abin gaba ɗaya kaga dole zai tsorata yaga wannan ya tashi wannan ya tashi wannan dole zai tsorata suka ce fa ajmi'u kaidakum sun matu saffa ku tattaro ainihin sirrin naku gaba ɗaya sun matu sannan ku zo saffan a sahu ɗaya kawai a juya masa wa qad abla al-yawma man ista'ala suka ce wa qad hakika kun san ku al-yawma a yau man ista'ala wanda ya samu galaba abla shi zai rabanta in mu muka ci galaba za mu zama yan majalisar sarki mu samu kusanci in kuka san ki ci galaba shi kenan fa kun ga mun kade saboda haka a zo gaba ɗaya kawai qalu ya musa in إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى da suka zo sai suka ce ya Musa ka zabi daya imma an tulke imma ka saki naka sandan kafin mu kawo namu wa imma an nakuna awwala man alqa ko mu kasance mu ne farkon wanda za mu fara ainihin saki su suna ganin karanci ko suka ce bi izzati fir'auna eh da buwayen fir'auna mu ne masu rinjaye suka ce yanzu kawai ka zabi daya in kai ka kawo ma ne in mun ma rubdugu za mu cinye idan ko mu muka sake ma naka ba yadda zai yi da namu saboda haka yanzu ka zabi daya to shi annabi Musa annabin Allah ne mursali ulul azmi kuma yana karban sako daga Allah duk dabaran sun kai yadda ainihin annabi Musa zai yi ne shine shi annabi Musa ya ce me قال بل ألقوا إيه.
وإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليه من يخيل.
سحرهم أنها تسعى qala bal alqu sai annabi Musa ya ce a ku saki naku ka san dama a kullun idan kana so ka san gudun ruwan mutum baka san shi ba ya za a yi ka gane shi in baka gudun ruwan shi ba ka ga in yace su sake in suka sake zai san iya dabarun su sai san ta inda za a fito sai yace bal a alqu ku fara sake naku falamma alqahu a fai zai balun waitihum to fa suna sake ainihin sandunan su dama kowa zo da sandan shi da igiyoyin shi suna sake ibalun wayannan igiyoyin nasu wa isihum da sandunan nasu gaba daya kawai yukayyalu ilahi sai aka suranta wa annabi Musa min sirin daga wannan sirin da suka zo da shi anna ta sai ga su ma sun zo macizan sun tayi suna tafiya kawai sai gashi macizai ne su ma suna gudu to wannan abin da annabi Musa ya gani fa aujasa fi na eh فأوجس في نفسه خيفة موسى to shi kunshi annabi Musa wannan abin da ya gani fa aujasa sai da ya ji sifatan tsoro cikin ran shi filafti cikin ran shi ba gani ba amma a ran shi sai da ya tsorata wato abin da yake faruwa dukkan arifi dukkan wanda ya san Allah gwargwadon sanin Allah shi gwargwadon tsoron Allah shi gwargwadon kuma sanin kurewa mulkin Allah annabi Musa Allah ya bashi sanda kuma an martiyarin sanda an ka sake zai zama maciji kuma an aiko shi akan ya zo ya yi da'awa wannan shine mu'jizar sannan ga wayannan masu siri a gari su ma sun zo sun sake ya zama maciji din anya wannan abin ba wata ƙila su ma Allah ya ba su wani karama bane dan komai zai iya faruwa dan shi ba yau ba Allah komai in ko ne akan komai sannan kuma abu na biyu wannan sandar da in ya sake ta cinye abin da yake gurin nan mutane za su tabbatar da cewa har ka annabi Musa ba siri bane to amma wayannan su ma sanda suka sake ya zama miciji to shi ma in ya sake sanda ya zama miciji me aka yi kenan to wayannan abubuwan duk sai suka sa annabi Musa ya tsorata ka san a kullun abin da yasa kake ganin har annabawan Allah mursalai suna shiga wani hali wani lokaci saboda sha'anin Allah annabi Yunus da yayi wa'azi aka kibi ƙarshe ya ga ba za su bi ba kuma dama ƙa'ida ne na Allah idan aka ibi ɗin hallakarwa ne shi ke ne musu alkawari ya ce tun da kuka ibi shi ke nan hallaka zai same ku ya ma sa musu lokaci sai kuma suka kowa suka tuba bai sani ba kuma sai Allah ya karɓi tubansu sai lokacin ya yi ko ba a halakan ba to yaya kaga hali ne na ubangiji to shi ne anan ma annabi Musa kawai fa auje sa fi nafsi yake fatan Musa anan ma da aka yi haka kawai annabi Musa sai ya ji wani tsoro a ran shi kulna قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى Allah ya ce kunna la takab muka ce Musa karka ji tsoro ana nan akan lamarin da aka aiko ka da shi innaka antal ala kai ne zaka yi rinjaye akan su ba matsala karka ji tsoron komai wannan abin da suka zo da da shi din siri ne naka shine ainihin mu'jiza وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا Mm.
إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى Allah madaukakin sarki ya ce Annabi Musa kai ne da rinjaye yanzu abin da za ka yi wa alki ma fi yaminika su ba sun saki nasu ya tashi yana macizai da sauransu ba wa alki ma fi yami- yaminika saki sandan da yake hannun damanka kamar can da yace wa ma tilka fi yaminika ya Musa to yanzu ma wa alki ma fi yaminika sandan nan da can muka ce ka sake ya zama miciji to yanzu ma saki wannan sandan wa alki ma fi yaminika ka saki abin da yake ainihin hannun damanka talattaf ma sana'u duk zai haɗiye abin da suka aikata din nan gaba ɗaya inna ma sana'u kai bi sahir kadai abin da suka aikata din nan gaba ɗaya makirci ne na ainihin mai tsere wala yuflihu sahiru haisu ata shi ko mai sihiri a duk inda ya zo ba zai rabanta ba kai kana kan gaskiya ne abin da kake da shi mujiza ne su kuma wannan abin da suke na dabarun nan gaba ɗaya sihiri ne saboda haka saki sandarka shi kenan annabi Musa yana sake sandarsa sai ta zama babban kumurci kawai ya tashi yana haɗiyewa yana haɗiyewa sai da ya cinye abin da yake wajen gaba ɗaya har ya tsorata da mutane sannan Musa ya kama sandarsa.
فألقي السهرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى To masu siri dama an ba kuma ba shugabansu ya ce in ya kama sandar ku duba kundan in akwai tudu sihiri ne to gashi ya kama ya koma sandan shi irin na da ina sihirin nasu an haɗiye babu dama ƙarya ne shikenan suna ganin haka sai suka fadi suke sujada suna yin sujada kalu sai suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mu gaskiya wannan ba gaban fir'auna suka ce mu gaskiya mun gano musa yana kan gaskiya saboda haka amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da ubangijin musa قال قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال da suka ce mun yi imani da Ubangijin Haruna da Musa kaga su sun riga sun musulunta sun zama muminai sun bi hanyar Allah ko kala sai fir'auna ya ce a amantum lahu ha yanzu kenan za ku yi imani da shi kabla an azana da kuma kafin muku izini ni ba ni ne na kawo ku gari na zo na ce ku mun aiki ba kafin in ce muku wannan abin kaza kaza har ku za ku yi riga malam masallaci ban muku izini ba ku ce kun yi imani aha laukatti an na aije ku a'a ba yawa innaku innahu lakabirukum alladhi allamakum sir kadai shi wannan annabi Musa shine babban ku kawai kun hada baki ne shine yake koya muku sihiri saboda haka falauqatti anna aydiyakum wa arjulakum kazan shi duk mutum an kai shi bango ya rasa mafita sai ya koma yadda zai wa ainihin mutum ainihin intikami yace kawai yanzu na fahimci shi babban ku ne shi yake koya muku sihiri kun zo kun haɗa baki da shi ne ku ƙwace mana ƙasa saboda haka za ku gamu da fushinmu yace fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin farko tukuna zan yanke hannayenku da ƙafafunku ta saɓani hannun dama ƙafan hagu ko hannun hagu ƙafan dama bayan an yayyanke wannan wala usallibannakum zan tsire ku fi juzu'in nakali a jikin itacen ainihin dabinai kamar yadda za a kama abu a bankare shi a tsire shi ba an yanke kaban dama da hannun hagu ko kaban hagu da hannun dama sannan za a bankare su a tsire su gaba daya sannan karshe a kashe su yace kuma wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban kuma yau ne za ku san ayyuna da mu da ubangijin Musa wane ne ashaddu azaban zai zama mafi tsananin azaba wa abka wane ne mafi wanzuwan azaba yanzu ne za ku san wannan tofa rai ya baci نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا سيسك شيوا توشي فرعون بيسني بألا يرجع سا إيماني malamai suka ce lokacin da suka yi sujadan har Allah ya nuna musu mazaunin su aljanna sun riga sun samu karanci kawai to me ko mutuwa ko yanzu ma dan ba muna tsoron mutuwa saboda ba san me za a tarar ba to su garanti an nuna musu yan aljanna ne su har an nuna musu matsayin su yana badan wannan kalu suka ce lan nusiraka suka ce ya fir'auna mu fa daga yau ka ga yace lan har abada suka ce lan nusiraka kar ma kai tunanin wannan barazanan zai sa wai mu janye har abada ba za mu zabe ka ba alama ja'ana abin a bisa abin da ya zo mana min albayyinati na wannan hujjoji bayyanannu wallazi fadarana kuma mun rantse da wanda ya halicce mu ba za mu zabe ka mu bar wannan gaskiyar ba saboda haka yanzu faqad ma anta qad abin da za ka yi kai inna ma taqbi hadhihi al-hayat ad-dunya ai iya kokarin abin da zaka yi nan duniya ne ko idan ka kashe mu kan zaka bi mu lahira yanzu misali mutum ne kake so ka azubtar da shi sai ka kashe shi daga kisan karamar wani abu gani zai yi to abin da za ka ko mutum zai ba daga ran ya fita an gama dabara daga yanzu kuma zuwa gaba baka da wani hali suka ce inda ma ta duniya zina ta duniya duk abin da zaka hukunta a nan duniya ne mu ko muna da garantin muna mutuwa aljanna za mu to me a shiki suka ce kai abin da za ka yi faqad ma an taqa
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه لنفسه والله خير وأبقى سكشي إنا آمنا بربنا مؤمن إيماني دا أبنججمو liyaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana kusakuran da muka yi tayi na da na shirka na bin fir'auna wa ma akratana alayhi min asir da wannan abin da ka tilasta mu akai na wannan sirin muka zo har muka mukabalanci annabin Allah to muna roƙon Allah ya gafarta mana wannan sannan kai da kake cewa wai da sannu za mu san waye a shaddu azaban wa abuka to ka tabbatar da wallahu khairun Allah shine mafi alkhairi duk wanda ya bi Allah anan zai samu ainihin cikakken alkhairi ba wanda ya bi fir'auna ba wa abuka kuma Allah shine mafi wanzarwan azaba da duk wanda ya saba mara kai iya azabar ka iya nan duniya ne shi kuma Allah sai an je lahira zai kama kuma ya jefa azaba madawwami wa ya fi dawamar da azaba saboda haka Allah shine mafi alkhairi ga wanda ya bi shi kuma shine mafi domar da azaba ga wanda ya ki bin shi إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا suka ce innahu yadda fa lamarin yake fir'auna yau fir'auna ake wazi suka ce innahu man yati rabbahu mujriman kai ma baka zo ka musulunta saboda duk wanda ya je wa ubangijin shi yana ainihin mujrimi yana kafiri kaman irin ka fir'auna to fa fa inna lahu jahannama jahannaman nan tabbas ya tabbata gare shi kuma ita jahannama ba irin nan duniya bane la ya mutu fiha wala ya haya ba zai mutu a ciki ba kullama na bijad juluduhum baddalnahu juludal ghayra liyzuqul azab saboda haka ba mutuwa in an shiga an dinga shan azaba kenan ba iyaka sannan kuma la ya haya ba zai rayu rayuwa mai kyau ba ba kai ba rayuwa rayuwa ba za ta yi daɗi ba sannan ba mutuwa mutuwar ma an zo an yanka ta ba an ce za a kawo mutuwa mai sifar rago ba a duba musu wannan menene yan wutar ce mutuwa ce yan aljanna ma su ce mutuwa ce sai Allah ya ce to a yanka ta an yanka ta ta mutu ba mutuwa kwata-kwata sai dai tsabar azaba aha ومن يأته مؤمنا قد عمل صالحا قد عمل الصالحات
قد عمل صالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى ومن يأتي مؤمنا kuma duk wanda ya zai kewa Ubangiji yana mumini da imani wanda kan amila salihati ya aikata ayyuka na gari kaga kullum idan an faɗi imani sai an faɗi aiki imani ba aiki ba zai yiwu ba malamai suka ce inda imani zai yi aiki ba tare da mutum ya yi aiki ba sai dai lokacin aikin ne bai yi ba wannan imani zai amfani misali mutum ne karfe goma na safe ya zo ya musulunta ya imani da Allah ya musulunci ya shiga musulunci kafin azhar ta yi sai ya rasu kaga ya yi imani bai aiki ba kuma wannan imani zai shigar da shi aljanna ya dawo da shi ko kuma mutumin da mumini ne ya yi imani ya yi ayyuka masu kyau sosai gaba ɗaya amma da aka je lahira ya yi abubuwa a nan duniya na jagwal jewa ya zagi wannan ya kwace kuɗin wannan ya ka za a ranar da ainihin ayyuka alkhairi za a yi ta biya aka yi ta biya aka yi ta biya karakter aiki alkhairi shi ya kare amma imani yana nan to yanzu a nan in ya gamu da ainihin manya masu ceto za su iya ceton shi su saka shi tunda dama shi ko a nan duniya ma in dai mutum ba wai laifi yayi na kisa ba in dai laifin na cin kuɗi ne na mutane idan wani mai arziki ya zo an kawo shi kotu wannan ma ina tsarin shi miliyan ɗina wannan ma miliyan biyu wannan dubu ɗari wannan karatun wani an yawa gaba da ana ganin kawai dole ne ma wannan sai an ji rufe shi kawai sai wani ya zo ya ce ni a wannan bawa Allah hankali ya tashi ce wallahi ai ya cici kuɗin wannan ɗan jagwal ne kaza sai ya ce to a ɗauko takarda da bayro ina mai calculator ya zo a mana lissafin abin da ya cin ya ci wannan miliyan biyu a rubuta ya ci nawa ne gaba ɗaya miliyan arba'in da biyar sai ya ce a kawo lamba a kawon kawai ya tura ce me kaga an gama yawa in dai ka je da imanin in dai ka je da imanin to an gama amma sai aka kamo shi yayi kisa da gangan an yanke mar hukuncin kisa duk algurman ka kai ka kwace shi kaga ba ali saboda haka in ya je da imani sauran abubuwan da yayi din zai yiwu ya samu aini masu ceto su cece shi wannan imani zai yi aiki ko ba aikin alkhairi ko kuma ya yi imanin kafin lokacin aikin alkhairin sai ya mutu wannan zai amfane shi amma da gangan mutum ya yi imanin ya ƙi aikin ya ce shi kawai ya yi usuli yanzu babu wani sallah babu wani me kawai shi imanin shi zai kai shi to wannan ba inda zai kai shi sai zuwa wuta Allah ya kare mu ومن ياتي مؤمنا duk mutumin da ya je wa ubangiji yana mumini kuma kar amina salihati ya aikata ayyuka na kwarai ya yi farillu da sunnoni da nafiloli wa ulaika lahum darajatul ula Allah ya ce irin wa'annan in sun zo lahum darajatul ula suna da darajoji madaukaka jannatu adn عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى to darajatul ula din Allah yace shine jannatu adnin aljanna na tabbata ka san aljanna tana da darajoji manzo Allah yace aljanna tana da darajoji wajen ɗari wanda tsakanin kowane daraja da daraja ya kai tsakanin sama da ƙasa amma na ƙarshen ƙarshen ma dai aljanna ce kuma an shiga saboda haka Allah ya ce jannatu adnin darajatul ula daraja ne dan in kana cikin aljannan za ka iya ɗaga kai ka ga wani abu yana kyalli kamar sauraro a nan duniya sai ka tambaya wannan face a gidan wane ne da ya ma kau a aljannan ma to amma dai in dai an shiga kan kai ma ai aljannan ka shiga shi yasa da Allah yake darajatul ula yake jannatu adni darajatul ula din shine jannatu adnin aljanna na zama aljanna na tabbata wanda tajri min tati al anharu ƙoramu suke gudana min tajiya ta ƙarƙashin wannan ainihin aljannar ƙoramu guda hudun nan fiya anharu min ma'il gairi asinin wa anharu min labanin lam yatagayyar damuhu wa anharu min kamarin lazzatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa to wa'annan ƙoramun kaga ai duk abin sha duk abin sha ko a nan duniya ai an gama a ce kawai ga abubuwan sha in juice kake so in tsabar juice ne akwai juice ɗin da ya wuce zuma zaki akwai wanda ya fi madara daɗi akwai wanda ya fi giya kashe jiki ka wala akwai wanda fi ruwan daɗi ka bani to wayannan abubuwa guda hudu in ji abin sha ne ai ba kamar su to duk akwai su a ciki suna yawo aha kuma fa wayannan ba su nuna cewa babu sauran kayan daɗi na sha ba duk abin da kake so yanzu misali mutum ga kogin giya ga kogin ruwa ga kogin madara ga kogin zuma amma a zaman shi a duniya sai yake kash ni fa akwai wani abu ana cewa dijino ko me yake cewa yawa jino yace gaskiya shi wanne yake so shi ma za a kamar kwarai kuwa wa fiya ma ta shi yi anfusu duk abin da rai yake so akwai a cikin aljanna wayannan wanda aka wadan ko ba su kake so ba duk wanda kake so kana yin tunanin shi sai a kawo maka aha haka da duk abin da kake so su five alive su wace tsiya da ne duk akwai a rai kawai dai kawai mutum ya yi aikin da zai sa shi aljanna aha khalidina fiha kuma ita aljanna an sun shiga za su dawwama a cikinta wa zalika jazaa'u man tazakka Allah madaukakin sarki yace to kun ga wannan aljanna din jazaa'u sakamako ne na man tazakka wanda ya tsarkaku daga ainihin zinubai ya tsarkaku daga kafirci da shirka da sauransu ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرع بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبصا لا تخاف دركا ولا تخشى
Allah madaukakin sarki ya ce, Walakad auhaina, la wallahi kana hakika auhaina mun yi wahayi bayan duk an gama wannan abubuwan, an je yau mu zinacin, an je an yi ainihin saki sandan an yi abubuwan nan gaba ɗaya ƙarshe fir'auna ya ce duk siri ne da shi da mutane suka ƙi musulunta annabi musa ya ja da fir'auna an yi gwagwarmaya malamai sun ce kafin a kawo wannan gabar sai da aka wajen shekara arba'in annabi musa kan ya roƙi allah cewa rabba na ɗimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yara azab alim allah ya ce ka jibar da awat kuma fastaqima fir'auna kam an tabbatar da cewa ba zai musulunta ba annabi musa ya yi addu'a allah ya dan basu shi kaza ya kaza Allah ya ce to amma ku samu istiqama an amsa sai da aka shekara arba'in sannan ran da ka'idar ta zo Allah ya ce to yau kuma gaba ɗaya ka tara bani Isra'ila wajen dubu ɗari shida da wani abu ɗin nan duk gaba ɗaya a fita ya ce auhaina ila Musa mun yi wahayi ga annabi Musa cewa an isri bi ibadiya kai tafiyan dare da bayina yau da daddare din nan ka tara ainihin mabiyanka bani Isra'ila ka ce kar kowa ya kwana a Misra gaba ɗaya a tattaru a bar gari fadrib lahu ma tariqan sannan idan kuka zo bakin kogi ka bugi ainihin ka bugi a filbari a cikin kogin ka buga musu tabarki ma'ana ka daki kogin da sandanka hanyoyi zai buɗe guda goma sha biyu ka san su bani isra'ila ɗin jikokin mutane goma sha biyu ne su ne al'asbat jikokin yan uwan annabi yusuf ɗin nan ne su goma sha biyu su annabi musa yake tafiya da su saboda haka duk lokacin da aka zo kowanne sai a musu ainihin nasu hanya shine Allah ya ce ka bugi ainihin kogi ya buɗe hanyoyi ga waɗannan ainihin wanda ka kwaso na bani Isra'ila ɗin. Fadrim lahun ɗariƙan filbari ya basa tafarkin zai zama bushashe an ce lokacin da annabi Musa zai fita da aka yi shela sai aka sa matan bani Isra'ila dama ana haka idan za ku je biki sai ku je ku ari ainihin kayan ado a wajen matan gari na ainihin kibdawa tun da su ne masu arziki matan bani isra'ila kowace ta je wajen bakin biya kawarta ta karbi ainihin kayan adon ta gaba ɗaya akan cewa gobe za ta je wani biki ashe goben za a fita gaba ɗaya ne cikin dare suka tattara gaba ɗaya suka fice washe gari Fir'auna bai ji duriyan bani Isra'ila ba ko da ma sune ma'aikata sune leburori sune kaza yana tambaya sai aka ce an ji suna taro cikin dare ana bincikawa sai aka ce sun bar gari gaba daya Fir'auna yake to ba ga ta zama ba bi su Fir'auna da kanshi ya fito aka mai damara da jama'ar sa mutane dubbai ɗaruruwa aka dunguma aka taho su mutanen Annabi Musa sun doso kogi mutanen Fir'auna kuma gashi sun fito suna tahowa sai ga bani Isra'ila suna tsaka mai wuya gaban me yake cewa gaba shi yaki bayan me to gaban su gashi kogi ne babban kogi barmaliya din nan bayan su kuma gashi fir'auna ne shi ne nan to har kaje ta ce cewa inna la mudrakuna suka shi annabi Musa za ku sirke mu gaban mutanen nan sun zo shi ne yake cewa inna mai rabbi sayadini ku rabu da ni ina tare da ubangiji na da sani zai shirye da ni to shine sai Allah ya ce da suka zo bakin kogin sai Allah ya ce ka bugi ehe fadrib lahum tariqan fil bari yabasan Allah ya ce ka buga musu tabarki a cikin kogin mana da kisan danka cikin wannan ruwan yabasan zai zai zama bushashe mana za su samu ruwan zai dare hanya ya bushe yadda ainihin mutane za su bi haka ce da ya zo ya buga sai hanyoyi suka dare guda goma sha biyu kowane hanya kuma sai ya zama kaɗaudin azim sai ruwan ya ɗaga sai ya zama kamar dutse ya rufe sama ko tsakanin su ya kai kamar gilas kowa suna ganin yan uwansu gashi kun shiga hanyar ku wayannan ma sun shiga kuma kuna ganin yan uwanku gashi nan kuna tafiya ana nan fir'auna shi kuma ya dungumo ya zo ana kallon kallo suka je suka shiga wannan hanya mutane annabi Musa sun je sun shiga fir'auna ya zo da jama'an shi bakin kogi yana zuwa shi kanshi fir'auna ya shakka yake kai wannan fa ruwa ne ya aka ya zama haka sai aka samu ainihin mazuga mutane suka ce ai ranka ne baci ai shi kan shi ruwan ya san rai ya baci ne shi yasa ya dari kika nan sai Fir'auna ya ce a shiga an zo shiga dokin Fir'auna sai ya ki shiga akai akai ya shiga sai ya ki to aka ce mala'ika Jibrilu ne ya dauko godiya ya zo gaban dokin kawai yana zuwa ya shuna ma dokin godiya shikenan dokin sai bi sai da suka shiga tsakiya na bayan sun gama shiga na gaba ba su fara fita ba kawai sai ruwa ya haɗe shi kenan sai aka halakar da fir'auna a nan ne ma har fir'auna yake wancan addu'a la ilaha illa allazi amana bi banu isra'ila wa ana minal muslimin ko Allah yace alana wa qad asaita yawwa minal mufsidina aha shine yace la takhaf jarakan wa la tafsha ka bugi kogi hanya zai buɗe muku busasshen hanya kuma la ta kafu darakan karka ji tsoron riska ba za su riske ku ba wala ta sha kuma karka ji tsoron nutsewar ruwa ruwa ba zai nutse da ku ba dama abin nan shine abin tsoro in mun shiga ruwan nan ya nutse da mu fa to ga lamu ne Allah ya ce ba zai nutse ba idan mutanen nan suka riske mu za su mana aika aika Allah ya ce ba za su riske ku ba kar ku ji tsoron ko daya za ku shige lafiya su ne za su nutse
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما قومه وما هدى فأتبعهم فرعون annabi Musa yana bugan wannan kogi ya dare suka shiga sai fir'auna ya bi su bi junudi da rundunarsa gaba ɗaya suka biyo shi suna bin su fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum take sai abin da ya lullube su gashiyahum ya lullube su min al-yammi na ainihin ruwa suna shiga tsakiyar ruwa shikenan sai ruwa ya lullube su gaba ɗaya ya abin nan din su ruwa ya ainihin noce da su ya shanye su wa adalla fir'auna qaumahu Allah madaukakin sarki yace fir'auna dai ya batar da mutanen shi wa ma hada bai shiryar da su ba a can ba yana cewa wa ma ahdikum illa sabila rashadi ba kun ga musan nan batar da ku yake ba inda zan ibe kun kai ku ta hanyar tsira hanyar da za ku samu shirya Allah yake to ma hada ƙarya yake bai shiryar da su ba ga inda ya ɗebe su ya kai su lokaci yayi ko to alhamdulillah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alheri gobe za mu tashi ya bani Isra'ila kenan ko to alhamdulillah Allah ba mu lafiya Allah ba mu sa na'am eh eh ya tambaya mai tambaya dai yana cewa ya halatta a yanke itace da ciyawa na makabarta sannan kuma a ji a saida su mai tambayan daga ta mace To ciyawan makabarta da ciyawan jeji duk sunan shi ciyawa. Yawwa yanke ciyawan makabarta saboda maslaha ai abu ne mai kyau. A gyara makabarta a cire ainihin ciyawa saboda mutane sun zo binnewa kaga za a samu guri mai kyau a binne. Sannan an yanke ciyawan makabarta me bambancin da ciyawan jeji ba wani bambanci. Saboda haka dan mutum ya ji ya ɗebi ciyawan makabarta ya ji ya siyar ba za a ce wai ciyawan makabarta za ta sai mu ce to na waye. Su ga wurin kam me za su yi da ciyawan. Saboda haka ba matsala dan mutum ya siyar da ciyawan makabarta ba shi da bambanci da sauran ciyawa. Aha.
sai sai a wannan kwa mai tambaya na cewa Ah, a menene hukuncin mutumin da ya zo a- ya zo wajen aiki ne Eh.
yana aiki sai wani ya kama da wani takarda sai masa hanya takardan aka sa masa hannu eh.
sai da zai tafi mutum da ya ɗauka ya ba shi tsani ba tare da ya tambaye shi ba Eh.
wannan ya zama cin hanci To shi shi dai hal jaza'ul isani illa isan in isani ne ba alkawari suka yi ba ba ce mariye zaka bani kaza ba to kaga wannan ya kyautata mar shi ma ya kyautata mar ba ma ganin wani abu amma da zai zo ya ce zan ma da sharadin zaka ban kaza to kaga wannan shine cin hanci ko yawa wannan mutum ne ya kyautata ma da ka kyau- ya kyau- kyautata ma ka ji dadin kyautata ma kai ma ka kyautata mar yanzu da ya tafi bai bashi komai ba zai ce a baka bani komai ba kaga ba zai faɗa ba saboda haka in je isani ne da wannan sigar sai ya zamo jazaul isani illa isan
a shi kuma wannan mai tambaya na cewa wato idan ya yi alwala yana maimaita wani lokaci har wajen sau takwas yake eh yana neman abin nan.
to saboda me yake maimaitawa idan saboda shakku ne idan saboda shakku ne dama shi shakku baya gusar da yaƙini kuma shi shakku maganin shi shine ka bijire masa duk abin da ba tabbatarwa kai ba shi alwala abubuwan da suke karya alwala sanannu ne ka gane sanannu ne wanda ya kila in ya fita ya karya alwala wannan ko sau goma zai fita in ba ta san suri bane dole mutum ya sake alwala amma a bisa shakku dan mutum yana alwala sai yake shakku wani abu ya fita ya sake yana shakkun kaza to wannan duka ba shi da magani illa ya daina sakewan kawai duk lokacin da shakku ya zo to wannan shakkun kar ya sa ya sake alwala yawa shine kadai magani shi ya bijire masa shine dan saboda ah, an zo an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum cewa ainihin in yana sallah sai ya rika jin wani abu kamar ya fita a jikin shi annabi ya ce kar ya fita a masallaci ai shedan yana zuwa duburan mutum ya yi busa sai ya sa mutum kokanton kamar wani abu ya fita ya ce kar ya fita sai ya ji warin ko ya ji iskan ya fita ma'ana kar ya fita sai ya tabbatar da wani abu ya fita in dai dan shakku ne kar ya bar ibadan shi dan wannan yawwa Mhm. To, nisabin zakka gaskiya bana abin ya riga ya shiga rudani, yadda har malamai suna cewa mutum yana da kuɗi da yawa kawai ya yi zakka. Saboda yanzu haka baya bayan na akwai lokacin da nisabi ya kai wajen miliyan bakwai. Yanzu miliyan bakwai ɗin na a shekara da miliyan shida, amma a cewa bai kai zakka ba ba zakka talakawa mai za su ci. Miliyan shidan nan fa, miliyan shidan nan zakkan shi ya kai wajen dubu ɗari da hamsin ko? to yanzu dubu ɗari da hamsin ɗin nan ka ɗauka ka raba mutane ba za su ɗan samu dama dama ba saboda haka shi zakka kuɗi ko bai kai zakka ba sai ka cire a matsayin zakka Allah ba zai ce dan me ka cire ba kuma za a baka ladan sadakan da kai amma kuma kuɗi ya kai zakka saboda wani rudani da zamani dola ta tashi waye waye kuɗin ya kai zakka nafsul amri amma kawai da aka ma dodori da aka kai dalar ta yi tsada kuɗin na kan bai kai kaza mai kashin ta kai baka yi zakka ba ashe kuma kuɗin ya kai nisabi in ka je gaban Allah me zaka ce saboda kawai kana da kuɗi ko miliyan biyu ce in dai kana da shi ka san tacaccen kuɗin ka ne ya shekara yi masa zakka kawai ko kuma kana kasuwanci kuɗin ka kai wannan limit din yi masa zakka kawai dan ba za ka kama ka ce dan me baka binciko kuɗi bai kai nisabi ba ka cire ka bayarwa zai ce ma haka ka gani ba za ce ma haka ba illa iyaka tunda bai kai zakka ba abin da ka bayar ya zauna a matsayin sadaka shikenan amma fa in ya kai ka wannan kuma ka janyo kanka bala'i kuma shi nisabi da kuke gani ana cirewa na shekara shekara din ma tun na da din ma yana tafiya akan zato ne eh duk akan zato ne dan ba ga kalan da muna da shi ba ai suna faɗa yadda suka cire eh ganin cewa da dinare a watan farko tana kaza watan tsakiya tana kaza watan kaza to shine sai muka kirkiro muka ce to a tsaya a tsaka tsaki kaga duk abin zato ne yawwa saboda haka in mutum yana da kuɗin da yake gani yana da yawa kawai yayi zakka yawwa zancen sai ya kai miliyan bakwai miliyan kaza wannan a bar shi saboda za a saka mutane a cikin rudani da ba zai fidda su ba
ana tambaya ka akan mun zama tambaya da nemi wanda ya zo neman aiki sai ya ba da cin hanci a ba ba da cin hanci ce ba aka nema mara aiki ya ji daɗi ya ba da isani ya ce kai za ka yi tambayan cin hanci kuma sai ka yi tambayan ka musamman na zama ko ba aka ce ba yawwa ya zo aka yi mar aka nema mar aiki ya ji daɗin mai nema mar aikin sai ya ɗauki isani ya matsa wannan maganar sa kenan sai kuma da ka zo ka ce cin hanci to cin hanci ya aka yi faru a yanzu misali wanda malam mutane da yawa wanda ba su da aiki sai kuma wani ya zuci mai in kana so sai ka rufe nan to a nan sai ka duba ka gani ka cancanci wannan aikin kuma in baka ba da wannan kuɗin ba ba yadda za a yi ka samu za ka iya bayarwa bisa larura kai da ka bayar in tunda ta ƙure ma ne ba yadda za ka yi kuma ba ka da wani hanya aiki sai ta wannan sai ka ɗauka ga bashi ka bashi bisa larura in haramun ne shi wanda ka bashi ya cancan yawwa duk abin da ta ƙurewa mutum ƙurewa ta sa bisa larura yayi ai ad-daruratu biyul mazurat yawwa ad-daruratu biyul mazurat in ta ƙure ba yadda za ka yi ka bayar ba kai laifi ba ai kaman kayan ka ne kayan ka ne an kama kayan miliyan ashirin an rike sai aka zo sai aka ce kana son a saki kayan nan fa sai ka ba da dubu ɗari biyar cin hanci kuma kai ka tabbatar da in kace ba za ka ba da kuɗin nan ba kayan nan zai hallaka dole ka karɓi wannan kuɗin ka bayar yanzu wannan kuɗi ba son ka ka bayar ba wanda ya karɓa shi ya ci haram kai da ka bayar din ba kai haram ba tunda baka da wata hanya ne sai wannan kuma nutur gairar bagin wala adin wala isma alai farai kuwa Allah ya samu dace Allah ce muke mu Allah rufa mana asiri wanda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuri Allah gafarta mana Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka kare mu da dukkan sharri da bala'i Allah ka rufa mana asiri marasa lahiyar mu na gida da na asibiti maza da mata yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah kara mana lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wannan azumi da muke da qiyamul laili da sauran ibadu duk Allah ka karba mana Allah Allah ka sa mu yi muwafaka da sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah wannan dare mai albarka Allah ka sa mu yi muwafaka da shi kuma Allah ka sa mu yi aikin alkhairi karbabbe Allah ka sa mu dace Allah ka rufa wani asiri iyayenmu da malamanmu wanda suka rasu Allah ka ji kansu rama gafarta musu sauran yan uwanmu da abokan arzikin mu da jama'a musulmi gaba ɗaya Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu da rama wanda suke da rai Allah ka sa mu gama da su lafiya mu rabu lafiya da mu da su gaba ɗaya Allah ka sa mu cika da imani dukkan masu mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a bukatocin mu gaba ɗaya Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi bukatan da muka tuna da wanda bamu tuna ba da wanda mu ma bamu san bukata ce gare mu ba kuma kai ka sani muna bukata duk Allah ka yassare mana Allah ka yassare mana Allah ka yassare mana matsanancin rayuwar nan Allah dukkan abin da ya tsananta gare mu Allah kai ne mai kawo tsanani kai ne mai kawo sauki Allah ka yassare mana Allah ka dauke wannan tsananin ka kawo mana sauki a maimakon tsananin nan Allah ka sanya ainihin adalci da tausayi a zukatan shugabanninmu Allah ka sa su mana adalci su tausaya mana Allah ka sa mu tafi da su lafiya mu rabu lafiya Allah ka sa kar mu tsaya da kowa a gabanka Allah ka sa lokacin da za a yi hisabi tsakanin mutane mu mun gama mu zama muna aljanna Allah ka taimake mu ka sa mu cika da imani Fatiha da ayatul kursi da salatul fatiha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وانت الذي يشفو عنده الا باذنه يا ربنا يا خالق العوالم هل بيننا وبين كل ظالم واجز لكل من إلينا أحسن وجازه عنا الجزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجاد والجوع والأري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين